أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي وتر رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2024 kamar yadda malaman kanisa suka tsaya suka tsara makansu ba tare da wani dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta wato 100 cif cif kenan daga aya ta 99 zuwa aya ta 100 a cikin suratul tauba a farkon shafi na 203 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم نعم kamar yadda bayani ya gabata muna dan tsatsakaro hukumce-hukumce da suka shafi zakka musamman a wannan zamani yau ma za mu dan tabo kaɗan daga ciki sai mu sake komawa a cikin ɓangare na karatun tafsiri kenan wannan matsala wadda za mu yi tattauna a kanta shi ne almiqdaru alwajibu ikhrajuhu min zakati fi ma yusqa bil alatil haditha shin can da ana noma musa inda ana noma ana shayar da abin shayarwa ne da mi ko dai a shayar da shi su ruwan sama dai dama dai Allah ne yake su ko amma dai dan adam shedar tashi dubara wani zai yin kamar abin da ake kira dam da suke amfani da ruwan tafki ko wani ruwa a yi musu hanyar da za su shigo ko ba haka ba ko kuma in sai an yi haƙa a yi rijiya ko ba haka ba a sa guga wasu na cewa guga wasu na cewa wasaki su ɗebo ruwa saboda su shayar da abin da suke shayarwa to yanzu kuma sai Allah kawo zamani wanda dan adam ya samu ilimi na kere-kere har yayi technology yanzu akwai yadda za a yi za a shayar da da kuma abinda ake kira kamar injin shi da suke cima group wanda zai zo a sa tiyo-tiyo kawai kai tsaye da an kunna shi na iya shayar da abu ruwa kuma yanzu an yi wanda ba ba sai wannan ba za a yi tiyo-tiyo ne sai a yi amfani da hasken rana sai da manto shi ne zai wato tayar da na'urar da za ta motsar da wannan abin sai kasance ruwan ma abin yawo ne shi ke haka shar shar shar yana juya kuma sai bayan da ruwa haka ne kuma haka ba akwai wanda kuma a bai bayan haka daidai kowane shuka sai akwai tiyo wanda da an kunna daga can sai ba da ruwan tsar tsar tsar daidai wannan wurin yake bayarwa ba ka ganin ruwan sama amma tabbas kuma suna samun ruwa sannan kuma yanzu sun kai inda da ana bar ruwa da jiragen sama ne wani lokacin jiragen sama yanzu sun daina da wannan jiragen sama irin helicopter an gane ko yanzu kuma har an kai inda ba ma sai an zo ba mutum yana can gida yana bacci sai na'ura ya yi programming ɗinta ya ce wannan na'ura da take gida ta gaya ma na'ura da take gona a ƙarfe kaza a lokaci kaza ta tayar da ita wannan sai ta tayar da wannan wancan ta tayar da wancan kawai sai su rinka yin aiki to yanzu idan aka yi noma aka ƙari shin wai wannan abin da na'urori suka shayar da shi ya za mu fitar masa da zakka ban sani kuma fahimta ba mun dai sani kamar da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma saqatil sama'u wal uyun aw kana athariyan al-ushr manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce hadisi ingantacce ya faɗa cewa wannan hadisi ne wanda yake da cikin sahih bukhari daga abdullahi bin umar abinda sama ko wato idanun ruwa suka shayar aw kana athariyan al-athari sun kace huwa zar'u huwa zar'u alladhi la yasqihi illa ma'ul matar shine wanda ruwan sama ne kawai yake shayar da shi shine athariya da ku iske wani lokaci akwai wasu dazuzzuka in ka tayi cikin kurmi yankuna da kurmi a Najeriya ko a Ghana ko a irin su Burkina Faso zaka iske akwai itacen da ba wanda ke kula da su amma ruwan da Allah yake yi na sama cikin su suke fitowa har su kai ba sani ko mun fahimta ba kaga wadannan ba wani aikin na adam tare da su to almuhimmi wanda ruwan sama suka shayar ko ko idanu ruwa in an ce ido ruwa akwai lokacin da tabki yake zuwa ya bi kan wata gona sai ka iska an shuka wani abu wanda da ruwan sun janye abin shi da fita da kansa ba sani ko mun fahimta ba ko an yi amfani da wato al'uyun wanda suke bi ta inda suke bi su suke shayar da shi au kana athariyan ko ko wanda ruwan sama kawai suka shayar da shi sun ka ce al-ushru maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a fitar da ushru kenan za a kasa kashi goma a bayar da biyu a bayar da kashi ɗaya amma da sharɗi in ya kai hamsatu a wasu wa fi ma su ƙiya bin nadhi shi ko abin da an ka shayar da yayyafi an nadhu yayyafawa saboda idan aka ɗebo ruwa da guga galibi za ku ga a can da haka ne suke suna da yayyafawa mun gane ko to nisfu da ushri za a bada wato nisfin ɗaya bisa goma kenan za a kasa kashi goma a fitar da ɗaya ɗaya ɗin a raba shi biyu sai a fitar da rabi don mu gane wancan saboda ruwan sama ne suka shayar da shi ba ka yi wahala ba sosai wannan kuma ka yi wahala na shayarwa shi sai aka takaita maka zakka kaga adalci da musulunci mun ji wannan da kyau to wannan shine abin da shari'a ta tabbatar da shi to amma yanzu idan ya kasance a wannan zamanin mutum ya yi noma noman zamani kuma yana da 'ya'yan itace waɗanda an yi tattalin su don kasuwanci ya za mu yi da su in an ka ce afima ba ana nufin sai 'ya'yan itace irin waɗannan ba in an ce samara wani lokaci duk abin da zai zamanto galla ce abin da aka noma zai fitar da shi ba sani ko mun fahimta ba saboda galibin larabci an ka ce samara su ne 'ya'yan itace to amma ai samaratul ilmi ba ana nufin 'ya'yan itace ilimi ba na fata kuke amfanin sa ake nufi shi yasa wani lokacin suna amfani da wannan to duk abin da ta zamanto wajibi a fitar masa da zakka to an yi saɓani akan haka tunda malamai sun yi ittifaki waɗanda sun kazo cikin hadisi tabbata a fitar musu da zakka kamar hanta da sha'ir da tamr da zabi ko ba ka nan bari to amma abin da ya fita daga cikin ƙasa su hanafiya cewa suka komi ya fito daga cikin ƙasa na abinci sai a fitar masa da zakka ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard sun kace mimma akhrajna duk abin da ya fito ba su yi istithna'in komai ba ba sai kuma fahimta ba shi yasa wani iya ga mazhaba hanafiya musamman nan da waɗansu fuskara ta wannan mazhaba ba sai zai kayan wannan fatawa da an tambaye shi sai ba da hujja ce ai wurin ma akhrajna lakum min al-ardi Allah ci ko dan qur'ani da shi bai ba da hadisi ba saboda wani yana son ya ji aji bakuwar magana a bakin sa wanda ba shi ke nuna kai karatu ba tana ita kadai ce ka sani magana ta biyu waɗansu malamai suka ce in ana son a gane abin da ake fitar ma zakka shine fi kulli ma yuqtatu wa yuddakharu min al-hububi was-thimari dukkan abin da yuqtatu yuqtatu daga alqutu ne ana daukar sa matsayin abinci sai kai hattara akwai alqattu kwaya ko kin akwai alqattatu munafiki akwai ko kuma annalimi akwai alkutu abinci to nan ma yuqtatu abinda ana ɗauka shi matsayin abinci wa yudakharu kuma sai a ajiye shi ana iya sa shi cikin sto a busar da shi kenan yanzu haci nan Nijar mu ta haci ko ba mu ci haci ana iya iddikhari su ko ba a yawa to shi kenan kenan sai zuwa to zakka ta kama su amma su waɗancan harafiya sun ce kai hatta da sure in ka ɗebo kusan sure ne ko to ko da shi a kharar na lakumin al'arzu da sai ka fitar masa da zarka ina fata an fahimci sannan kuma akwai magana ta uku wanda suka ce ijabun zakati fi kulli ma yayi basu su ko suka ce sai abin da yake bushewa wa yabqa yake tabbata sannan kuma wayuka sannan kuma ake auna shi kenan su a wajen wato hanabila abu uku ne ake bukata abinda ana iya busar da shi sannan kuma yana tabbata domin wani abu ya busar da shi kuma ya fita zama abinci yabqa yana tabbata sannan wayu kalu ana iya auna shi su a wurin su kenan abinda ba a iya aunawa da tiya kaga ba za a fitar masa zakka ba to yanzu ya zamu yi da waɗannan abubuwan idan mutum ya zamanto ya yi tattalin abin da yake nomawa don fitar da zakka waɗansu daga cikin malamai suka ce ta jibu fi ha zakatun tijara idan mutum ya yi noma nomansa mai yawa ne kuma don ya sayar to zakatun tijara da yi ita ce zakka ta wato kayan kasuwanci waɗansu suka ce a ta jibu fi ha zakatul aini zakkar zati za a yi musu nan al'aini ba ana nufin al'aini ba kamar ta zinari ba ita ke nuna ce zakatul aini zinari ake nufi da azurfa na ana nufin zakatul aini zakatul zati zakkar zati to mine ne bambancin su wanda ya ce za a yi musu zakkar tijara ina fata an fahimci ni ta kasuwanci saboda nan kima su za a hankalta ba yanzu kayan kasuwanci idan za a fitar musu da zakka za a kasa kashi nawa za a kasa su kashi 40 a bayan da ni kashi daya ko ba ka da bane duk jaka nawa gare ta ce zaka dala biyar ko to yanzu tun da an hankalta masu shi kasuwanci zai yi da wannan dukiyar tashi to zai fitar musu zakka ne a matsayin kayan kasuwanci mun gane da kyau waɗansu malamai sun ce a'a zai fitar musu da zakka ne a matsayin kayan noma su ko kayan noma fi ma saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushur ko ba kana bari to kaga can goma zai fita to yanzu ya za a yi in an ce kaya zai fitar musu kenan sai lissafa kuɗin su shi yasa waɗanda suka ce a fitar su a matsayin kayan tijara suka ce saboda ana iya ba da kuɗi sai ya lissafa kasashen turawa da mutum yake noma mai yawa zaka iske wani ya noma hekta goma ashirin talatin zakka shi za ta kai kusan duk wato buhu dubu tunda buhu dubu arba'in a turai akwai mutumin da noma buhu su hiju buhu dubu arba'in to kaga zai bada buhu dubu daya to kaga kenan a matsayin kayan kasuwanci suke saboda su can galibi ba a sayar da abinci irin yadda ake sayar da abinci a nan a wajen da mutiya da jiya kamfuna ne kawai suke amfani to amma idan muka ce a'a zai fitar musu da zakka a matsayin su na kayan to kenan kaga yanzu in ya noma wato buhu dubu arba'in buhu nawa zai bayar buhu dubu arba'in nawa zai bayar zaka ha zai kasa kashi goma ya ba da kashi daya nan dubu hudu zai bayar ba tun da arba'in in an kasa ta gida goma hudu za ta baka sai in an ceto ya yi amfani da kaya na zamani sai a ceto zai kasa dubu wato rubu wato nisful ushri kenan zai kasa kashi goma sannan kuma ya sake rabawa gida biyu sai ya fitar da buhu dubu biyu to kaga kaka shi yasa in an hankalta ma kuɗi za a bayar sun ka ce bi annaha anfa'u lil fuqara su ko dace suka ce a'a saboda abinci ba a iya cewa dukiya ta fi shi na farko saboda kiyaye wa shari'a saboda shi wancan ta riga ta tantance masa nashi sannan na biyu idan an ka ce a bayar da abinci wani lokacin ya fi amfani ga wani sannan kuma abinci galibi idan aka bayar da shi ya fi ya fi tabbata yanzu idan aka ce waɗannan kayan na mayar da su kayan kasuwa sai ni ba wani jaka ashirin wallahi in na bashi jaka ashirin ɗin nan yana yiwa dan nan zuwa gobe banda gobe ya kashe kuɗi haka ne ko amma yanzu idan na bashi buhu biyu ya kai gida wallahi tana yiwa sai wata ya ana ci ba ba haka nan bane kin sa kaga talakawa ba su kuɗi wani gi kamar kamar kakunna kamar kakunna musu a shanin gara ba ka bada abincin kuma kan ka bashi buhu biyu na na abinci kawai ka bashi tafi da su kwankwasa sai ka sallama mai mata ta hito da sai ka aji mai su bai yi kasuwa da su a ba ba Allah ya ku talaka talaka akwai son kuɗi amma kuma sai ya ja mu kai ne bala'i da sai da abuja ka goma kuma yanzu ya sai shi da ka talatin kaga ya kara maka shi talauci to da haka ne duk wanda kai aiki da shi yayi amma dai gaskiya za a iya cewa bayar da abincin shine yafi sai in wurin da bayar da abincin bai yi ba ma'ana bai da amfani ne su sai a ɗauke su a matsayin urudut tijara ko ko ko ma haka ma dai a'a a sayar da abincin a ba talakawan kuɗin in kuɗin suka fi amma dai Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi dan haka ko yawma hasadihi ne kai yi kada a mai da shi urudut tijara abin da yafi a fitar musu zakatul aini ya fi fitowa fi wallahu ta'ala a'lam to wannan ita ce kawai masalar da mu duka ana rama musaci komawa cikin tafsiri wasu sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم na'am masha Allah A karatuttukan da suka gabata a waccan safha na yi mantuwa akan waɗansu matsaloli masu muhimmanci da ban faɗa ba zan yi bita a kansu in muka duba safha ta 202 wajen ya atadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim ana akwai wani maudu'i da ya kamata ake kira al-maudu al-qur'ani shine uzuri a musulunci da nau'uka na uzuri da yadda ake karɓar uzuri kaga wannan ba mu bayani kan wannan ba da haka uzuri kala biyu ne akwai mai uzuri na gaskiya akwai mai uzuri na ƙarya sannan duka ayoyin qur'ani da kuma suna bayanin munafikai suna kan uzuri na ƙarya suna yin rantsuwa da Allah ba akan gaskiya ba Allah kai mu da sani sannan uzuri a musulunci ba wai ana karɓar uzurin ina fata an fahimce ni uzurin dan adam ba kadai ba a'a hatta da dabba ana karɓar uzurin ta a musulunci dabba shi yasa duk mutumin da bai karban ma mutane uzuri ba za su iya rayuwa tare da shi ba ko ƙarya mutane suke yi in ka samu su ido kana ba su uzuri yanzu kana gane mai gaskiya da makarici me ya dalilin mu ana karɓar uzuri daga dabba kawai wani zai ce to ka kaji wani karatu wai ana karɓar uzuri daga dabba ko ba ka bane ha to ga dalilin mu aya ce ta alqur'ani ko dan qur'ani yau da kake Allah ce wa tafaqqada tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadid شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين kaji abin da ɗauki alƙalmi masa fa makasa ghaira ba'id ko fa makasa a wata qira'a fa qala ahattu bi lima alam tuhit bi wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin da ya kawo uzurin sai ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'ani as-sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أذنين أنك كربان دبا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saban raƙuma lokacin ana aikin haji kun ga ana cewa khala'atil aswa abin qaswa yace amma za ka laha bi khuluq wannan ba dabi'a ba ta bace to kaga a cikin musulunci ana madan ba uzuri kafin majalisar ɗinkin duniya da zo ta turawa su ce haƙƙin dabbobi cikin qur'ani an ba mu labarin haƙƙin dabbobi mun gano wannan da kyau to wannan ayoyin alqur'ani ne kuma matukar sai ka kalla aka yi ma dabba uzuri balle dan adam to shi sa rayuwar mu yanzu da yawan abin da ya samu ke ganin laifin juna ba ba wai mu juna uzuri bukata ta in ina da ita ita da kake nake kallo shi yasa wani mutum ya kira abokinsa bai dauki waya ba ya kira shi so biyu bai dauki waya ba ya fusata ya kira shi so uku bai ɗauki waya ba can an jima sai ya buga waya ko da ya sami shi sai fara fitina papa papa papa papa sai wanda ya ɗauki waya ce da Allah Allah kai hakuri ba mai wayan nan ɗauki wayan nan ba ya ce mai wayan nan Allah ya masa rasuwa sai ya yi sai ya socce kamar shambar shi na hada rayuwa idan babu mu juna uzuri wallahi ba za mu iya rayuwa ba kai kai kadai na ga ai ba uzuri kai kadai adda lalura mutane ba su da lalura a duniya shi na hada to wannan na kawo shi ne saboda na ga mudu ne da muhimmanci sauran ayoyi da sai ku ta yi ai ta bayani wajen ya halifuna lakum litardau anhum wajen litardau anhum na faɗi wata magana ne ce ta'addudu ta'lim wa tadakhulihi ba ko da fahimta wannan larabcin ba in an ce litardau anhum dan ku yadda da su ko ba haka nan bane to at-ta'lil nan muta'addid Allah ya kawo suna rantsuwa dan saboda kaza dan saboda kaza yahlifuna billahi lakum liyurdukum kaga ya faɗi wannan sanan ya ce yahlifuna lakum litar tardaw anhum ko baka da bari yace sa yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum kaga ta'alili ne daban-daban kuma mutadakhilun ne bai karyatar da juna suna iya shiga cikin juna shi yasa in aka tambaye ka me yasa Allah ya saukar da alqur'ani kana iya bada dalilai masu yawa dalilan ba sa warware juna ko kuma suna iya shiga cikin juna inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وقرآنا فرقناه لتتلو قرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب تعدد التعليل وتداخله إن بك فهمتش بذاك سبب المسألة kuma akwai mafhumul illa duk in anka kawo illa sai ka ji kishe shi Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu sauko maka da qur'ani dan ka wahala ba kenan wannan ya nuna cewa dan ka samu saukin rayuwa in ka yi aiki da alqur'ani ka samu saukin rayuwa mafhumul illa kenan wannan naman ta ban yi bayani shi ba na faɗi shi ne a gurguje to amma karatu ne a karkashin wannan kawai zo ya ce ya ji an faɗi magana bai san kuɗi da sa aka faɗi ta ba kai ina ga ila ibarin bakin waɗannan sauran kuma har zuwa gaba ta rayuwa ku sake ta baki Allah ya taimake mu eh abubuwan sai a hankali Allah zai kama muna almuhimmu wasabiquna alawwaluna Allah ce magabata alawwaluna da farko jiya mun faɗi i'rabi da malamai su kai daban-daban wasu sun ce as-sabiquna na magabata alawwaluna su ne waɗanda suka fi an gane ko sai da mutu shine khabar matsayin khabar domin da mubtada da khabar suna iya kowa ma'arifa sai nufin hasr ma'ana as-sabiquna waɗanda suka gabata a cikin musulunci al-awwaluna ay humul awwaluna sune suka fi kowa kamar yadda yace was-sabiquna as-sabiquna magabatan nan sune magabatan nan ba sani ko mun fahimta ba wasu ka ce a'a was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari an gane ko wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum shine matsayin khabar Allah ya yarda da su to al-muhim was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari ita ce qira'a ta jamhur kenan ma'adufi ne magabata na farko waɗanda suka yi hijira da kuma al-ansar waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji wannan da kyau akwai qira'a ta yaqub was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar kenan sai ya zaman tonan waɗanda suke magabata min al-muhajirina wal ansari in mun ci wal ansari kenan magabata na muhajirin da ansar amma in muka ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina a gane ko na daga muhajirai wal ansar su ansaru gaba daya sun shiga cikin hukuncin ba a keɓe na gaba ba ko ba wanda ba ta gaba ba masali ko mun fahimta ba ko ko a'a wasabiqun alawwalun min almuhajirin wal tunda wal ansar an kace sai a ce wal ladina tabauhum bi ihsan wal ansar radiyallahu anhum shikenan sai da to wawul din kana iya sarrafa ta dan haka dai wal ansar da kuma ansar wal ladina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi su akan tafarki nagari munasaba tsakanin aya da aya muna amfani da tafsiri na at-tahrir wa tanwir ibn ashur yace aqaba dhikri al-firaq al-multabisati an gani ko ko mutalabbisati bin naqais bayan Allah ya ambaci shine aqib aqib bayan abu shi yasa ake kira dudduge aqib wa man yanqalib ala aqibihi aqaba dhikri al-firaq al-mutalabbisa bayan Allah ya faɗi jama'a al-mutalabbisa ba wancan da sa'un ba in an ce al-mutalabbis talabbasa shine wanda ya tsaya yana jira in an ce almutalabbis nan yana ɗaukan mutumin da ya sanya sutura daga libasun ne waɗanda suka sanya sutura ta ƙasƙanci ina fata an fahimce ni almutalabbis bin naqais kamar an ɗauki sutura ta ƙasƙanci ce ma'ana kamar ƙasƙanci sutura ce sai suka sanya ta ala tafawutin bainaha akan cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan mutane don kafirai ma mataki mataki na muminai ma mataki mataki na fi zalika bi dhikril qudwati salihah sai Allah ya biyo baya da bi dhikril qudwati salihah wato misalai ma'ana abin koyi nagari wal mufrul kamila da misalai cikakku fil imani a cikin imani wal fada'ili da kuma wato fifiko wal nusrati da taimako fi sabilillahi a cikin hanyar Allah li yuhtaza ko li yahtadiya mutaqallibus salahi domin mai neman ya samu inganci yayi koyi da su hadwahum yayi koyi da su irin nasu ina fata an fice ni wali Allah ya khulu taqsimul qaba'il as-sakinati bil madinati kuma dan saboda abinda Allah ya saka wannan dan saboda rarrabewar da za a yi ta tsakanin kabilu as-sakinati bil madina wanda suke madina wa hawalaiha da abin da ke kewayen madina wa bawadiha da ƙauyukan madina an zikri afdalil aqsami kada a zo a ambaci mutane masu daraja masu daraja sai a yi tuya a manta da ni da albasa sai an kai wannan tanwihan bihi don a nuna maka waɗannan jama'a wagga jama'a ta alfirqa wato wannan al-qism shine afdalul aqsam wai ma'ana bayan Allah ya faɗi mutanen kewayen madina ya faɗi nagari ya faɗi waɗanda ba nagari ba yanzu ina aka dawo to ai a madina akwai mutane akwai nagari cikin ta akwai waɗanda ba nagari ba ko ba haka bane to al'ada alqur'ani kamar yadda muka faɗa muku yana faɗin abu da kishiyarsa cikin qur'ani yana da yawa ana kiran shi al-muqabala in ya kawo masu imani sai ka kafirai in ya kawo aljanna sai kawo wuta in ya kawo annabawa sai ka shedan ko ba ka nan bane tunda shedan yana yakan annabawa ne wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura to al'ada ce ta alqur'ani to tunda ya kawo zancen mutanen ƙauye ya kamata ya kawo na birni ya faɗi mutane na gari na ƙauye ya faɗi mutane munanan mutane an gane ko na ƙauye kenan sai a zo a faɗi na birni na gari da kuma mummuna na gari sai ya zama to taksimukin ya cika shi yasa ce wasabiquna bayan ya ce al-a'rabu ashaddu كفرا ونفاقا بايات وجاء المؤذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الاعراب اشد كفرا ونفاقا ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر كما كان غيرها تو والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب المنافقون ومن أهل المدينة كاغا يا cika taksimin gaba mun fahimci mu da sabar ku za abin dole sai da haka ina fata an fahimce ni to da an ka ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin والأنصار دكما أنصار والذين اتبعوهم بإحسان دوات أن سك بيسو أكن تفركي نغني سأنك تتو رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى يا يدنسو kaga wannan shahada ce taskiya ce ta wa ta Allah subhanahu wataala Allah ne yace ya yadda da su kuma ya faɗa cewa baya yadda da mutumin da yake fasiki yahlifuna lakum litarzaw anhum fa in tarzaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin to kaga yanzu kuma dan shi'a ya zo ya ce a'a waɗannan mutane ba mutane ne na gari ba to kun ga akwai matsala ko babu to shi yasa wagga aya ba wai tafsiri ɗaya ko biyu ko uku ba ko da za a yi kwana biyar sai an bar waɗansu abu ba a samu damar faɗa su amma abin da nake so zan ɗauko maganganu daga cikin maganganun manya-manyan magabata na farko zan fara da littafin imamu suyuti al-iklil fi istinbat at-tanzil yace qawluhu ta'ala was-sabiquna al-awwaluna fiha tafdilu as-sabiqi ila al-islam a cikin wannan aya an fitar da hukuncin wanda ya gabata a cikin musulunci musamman waɗancan na farko kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum na uku na bayan wancan aka ce ko shakkar rawi wal hijra kenan as-sabiqina ila al-islam wal hijra waɗanda suka gabata a cikin musulunci da hijira wa anna as-sabiqina min as-sahaba hum afdalu mimman talaf wannan aya tana nuna waɗanda suka gabata cikin sahabbai sun fi waɗanda suka zo bayan su kuma bayan sahabbai bayyuwa cewa cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a samu waɗanda suka kai su kima da daraja da ilimi da tsoron Allah imamu suyuti ya kawo wannan kuma Allah da kansa ya tabbatar da wannan magana la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna Allahu akbar to kazo ka ce kuma waɗanda mutane ba su da daraja wanga imamu suyuti kenan magana ta biyu bari mu komo zuwa ga أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي da ya zo karkashin wannan aya ka san mugarin ta abin da malamai suka faɗa ba ni da ce ba eh ka a ce wai mun ce ba dole da ba sai mun faɗa ko ba ka da bane malam yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum al-aya sarraha ta'ala Allah ya faɗa ƙarara fi hadhihi al-ayati al-karima a cikin wannan aya mai daraja bi anna alladhina tabau as-sabiqina waɗanda suka bi magabata al-awwalina na farko min al-muhajirina waɗanda suka yi hijira wal ansari da kuma waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina bi ihsanin sun kabi su da kyautatawa annahum dakhiluna ma'ahum fi ridwanillahi ta'ala cewa in kun bi su kuma za ku samu yarda Allah yace to wal wa'du bil khulud fil jannati an gane ko sannan Allah ya bada labari kenan wal wa'da tunda yace sarraha ko fi wal wa'd kuma yayi fada karara bil khulud fil jannati za a tabbata a cikin aljanna ga wanda ya koyi da sahabbai wal fawz al azim zai samu babbar rabu wa bayyana fi mawadi'in ukhra Allah ya bada labari a wadansu wurare annal ladina tabau as-sabiqina bi ihsanin wadanda suka bi magabata da kyautatawa yusharikunahum fil khair za su tarayya da su a cikin alkhairi ya an ce an yi tarayya ba shine dole ba sai an samu daidai wa daida ka samu na samu amma tana yiwa kafiru ka wancan yafi wannan ka qaulihi jalla wa ala kamar da Allah ce wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim akwai wadansu al'umma masu tattare da alkhairi busu zo ba amma za su zo daga baya والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان kaga da suka zo bayan suna cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman shi yasa imam malik ya ce duk wanda yake zagin sahabbai bai da rabu cikin fai'i don aya tana bayanin fai'i ne ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil to da aka zo lil fuqara al muhajirina walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman min qawlihim walladhina ja'u min ba'dihim da ka zage su fai'i ba ka rabu a cikin sa don wadancan Allah ya ce yaquluna rabbana ighfir lana su ko da suna cewa Allahumma al'anhum kaga ba su daga ciki إنا لله وإنا إليه راجعون لكن تايمون والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ما لن يتشي كسورة نركز ولا يخفى بدأ أيوة أنه تعالى شيء الله مدوك كنسركي صرح في هذه الآية الكريمة يا بينا أتكون ونا آية أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يا تي يا يدد مقباتان مهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دوان da suka bi su da kyautatawa wa huwa malam ya ce wannan dalilun dalili ne ƙur'ani na alƙur'ani sarihun ƙarara fi anna man yasubbuhum duk wanda yake zagin su wa yubghiduhum yake kyamasu annahu dal bata ce mukhalifun lillahi jalla wa ala ya saba ma Allah haithu abghada man radiyallahu an yana kyamar wanda Allah yake so ka ko san in an ka ce kana kyamar wanda nake so ko dan adam dan adam akwai matsala ko babu akwai to ballantana Allah gaba ko ba kana bari wala shakka malam yace ba shakka anna man baghada man radiyallahu anhu ko wanda ya kyamaci wanda Allah ya yarda da shi mudaddatun a wala shakka anna bughda man radiyallahu anhu malai ce ba shakka kyamar wanda Allah yake so mudaddatun lahu jalla wa ala kamar kana fito na fito ne da Allah ka zaka ba kishir Allah ke wa tamarrudun wannan da kai dan tawaye ne tamarrud wa tughyan kuma yana nuna cewa kai ka keta da iyaka kaji abin da yace bari mu kara da wani mallami babba shi ba ba wani babban malami ko ba haka nan bane tun akwai malamai a duniya ko to bari mu kara da abin da shi ma wani babban malami ya faɗa saboda yau gaba ɗaya da sai sai mun baje kolin mu an taho wajen abin da shafi da'awa ce ta salafiyya da sunna kenan dole sai an fayyace dalilai wallahi aqidar shi'a tana dauke da musiba mai yawa musamman cikin matasa shi yasa wannan ayar in ta ciyo kanta za mu tsaya sai dai mu tsaya kanta sai mun faɗi ababe masu muhimmanci don mutane ne masu hatsari ibn kathir ko ba ka rabbi ibn kathir kala biyu ne mun hatta akwai ibn kathir al-makki wanda al-qari ne in ka ji an ce ibn kathir ana zancen qira'at to ibn kathir makki ne wanda ya rayu tun wajen alƙarni na biyu muna gane ba akwai ibn kathir ad-dimashqi al-mufassir shine mai tafsirin al-qur'ani to ka bambanta ibn kathir al-makki shine wanda imamu shatibi yake cewa a cikin shatibiyya wa, wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة shi ko ga ibnu kathir dalibin shekul islam ibn taymiya ne tsakanin wancan da wancan akwai shekaru aru aru masu yawa ba su ma rayu a lokaci daya ba mun gane wannan da kyau to mi ibnu kathir ya ce karkashin wannan aya bari ka ji abin da ya faɗa yace yukhbiru ta'ala Allah yana ba da labari an ridahu a kan yaddarsa an sabiqina ga magabata minal muhajiri na wal ansar ga muhajirai mutanen farko da suka yi hijira wal ansar da kuma waɗanda suke ansar ma'ana waɗanda suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina wattabi'ina lahum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa wa ridahum anhu kuma Allah ya ba da labarin su sun yarda da shi ko waridahum anhum bima adda lahum min jannatin kuma Allah ya bada labarin yarda da su da abinda kuma ya yi musu tattale a adda lahum min jannatin na'im wan na'imul muqim da kuma wato ni'ima wadda take tabbatatta qala ash-sha'bi sha'bi yace السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان أم الحديبية duk wanda iska bai akar ridwan shi na shiga cikin asabiqin al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar domin kafin fathu makka akwai da ba hijira da an kai fathu makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hijrata ba'da al-fath domin makka ta koma darul islam in ka ce ka hijira kamar kaza babu wancan hijira ne ba sani ko mun fahimta ba ba yana nufin ba a iya yin hijira ba daga wani wuri zuwa wani ba haka yake nufi ba a kana iya tashi daga wani gari ko kuma wani gari a hijira irin waccan daga makka zuwa madina ta musulunci ita ce babu mun gane wannan to su ne aka ce waɗanda sun ka zo bai atur ridwan amal hudaybiya Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajar hudaybiya wani wuri ne shi na can a makka bai da nisa da abin da daga gari har yanzu akwai wannan wuri wa qala abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yace wa sa'id ibn al-musayyib da sa'idu dan musayyib wa muhammad ibn sirin da muhammad dan sirin wal hasan da hasan wa qatada da qatada wadanda da manyan malamai ne at tafsir bil mafhum kenan shi ta kaka dauko tafsiri kullun ka dauko larabci kai tai kace a kai babu ruwanka da abin da magabata sun ka faɗi kun san yanzu turawa sun kirkiro wata mazhaba da can turai ta samo asali an gane ko sai ta fantsamo cikin kasashen musulmai ana kiranta al hadatha kadiba cikin wani littafi da ake kira مفاتيح التفسير لا أستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب الحداثة وي ده تفسيري ده حديثي babu don cewa a ce akwai malamin su kawai in kana jin larabci ka tai ka duba ka gani ba wata ka'ida abinda ka gane shi ne kawai kowa malamin ka shi sannan yanzu akwai mazhaba ta yan falsafa da suke kira babu ma tafsiri a duniya ce maka a babu tafsiri suka ce a kar makalla akwai tafsiri ibn kathir sai ka babu tafsiri ibn kathir ara'u ibn kathir ne fil qur'an karim in ka ce akwai tafsiri na tabari sai ce a ara'u tabari na fi tafsir al qur'an karim ce baka ai ra'ayin shi ne ya kawo a wasu hadisai ne ya kawo ba ra'ayin sa bane ya kawo sannan kuma ibn ibn jarir tabari mun yarda yana ya kuskure ibn kathir yana ya kuskure to sai mu tattaro maganganun su sai mu ga wanne ne addaidai to amma kuma ai akwai dokokin da ake komawa ina qawaidut tafsir shi yasa wallahi dalibai ilimi ku hattara in kun ka dauko wadannan mazahibul falsafiya kuka kawo kasashen ku da suna a san ku wallahi kun halaka wallahi wallahi mutun ya halaka hau wa sa'id ibn al-musayyib ko qatada yace humul ladina sallu ila al-qiblatayn ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda ake da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin su ne wanda sun kai sallah ila al-qiblatayn al-qibla biyu akwai sallah da ake kallon al-qibla biyu babu abinda ake nufi waɗanda sun yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a makka da kuma madina lokacin da kallon baitul maqdis daga baya kuma aka ce ya koma ya bibi ka'aba sallu ila alqiblatayn baitul maqdis kuma wal ka'aba shi ne abinda ake nufi kawai da ce to jama'a akwai wata sallah da aka da alqibla biyu ai akwai sabon da ba su suna tsakar sallah ne aka zo aka ba su labari an canza alqibla kai tsaye suka juya su sallah guda ba sun kame alqibla biyu kaga irin wannan kana ibada ka ci ka ci ko ba ka da bari yawwa yake cewa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala muhammad bin ka'ab al-qurazi wadanda duk manyan manyan abin da ne eh, abin da na- na- na tafsiri التابعين المدارس الحديثية أبنا القديمة يأتي مرة عمر بن الخطاب برجل سيدنا عمر يشهد إلى ولم يقرأ هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا قال أبي بن كعب قال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا قال نعم قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم أن وتقصة ضعيفة shine sayyidina umar ya nuna ya karanta aya wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum sai sayyidina umar shi yasa tsammani ana karanta ta alladhina tabauhum bi ihsan kidan babu wawu sai aka je aka yi rikici da aka yi jayayya sai aka je wajen ubay domin ana ganin ubay ai shi na daga cikin sahabban da sun fi kowa sanin alqur'ani ko ba ka dan bari to da aka je kuma mutum bai maka sa shari'a ko da sai na umar ya sa alqur'ani ai ba shi maka ne hukunci ba sai aka je sai sai sai sai shi ubayy bin ka'ab ya ce a a walladina tabauhum bi ihsan na ba alladina tabauhum bi ihsan ba saboda shi sai na umar ya ga alladina tabauhum bi ihsan ba da su din dai ne duk sun kwashe komai da komai sai aka ce a a wawan din nan ta zo tana nuna waɗansu mutane za su zo baya sai da umar sai ya dawo daga ra'ayinsa to kaga ko da wannan kissa ta tabbata sai da umar ya dawo daga ra'ayinsa amma sun kawo ta ne da siga ta ni sifatul tamrid ma'ana an ce ruwiya idan an ce an ruwaito akwai matsala ko babu babu tabbacin wannan kissa ko ko an ce ma an samu sabani sai da Umar ya dawo akan ra'ayin Ubay kuma shi ne abin da aka rubuta yanzu alqur'ani da shi ba shi kenan ba magana ta kare to almuhim yake cewa daga cikin maganganun da an ka kawo wa- warawahu ibn jarir ibn jarir at-tabari inji ibn kathir ya kawo shi qala wa dhak- wa dhukira an al-hasan al-basri an kawo daga hasan al-basri annahu kana yaqra'uha bi raf'i al-ansar wal ansar kamar da muka ce yaqub ya karanta da wannan atfan ala sabiquna sabiquna al-awwalun kinan faqad akhbara Allah kujiya da kyau Allah ya ba da labari al-azim Allah mai girma da daukaka annahu qad radiya an as-sabiqina al-awwalin min al-muhajirin wal ansar Allah ya yarda da magabata na farko daga muhajirai da ansar wallazina tabauhum bi ihsani da waɗanda suka bi su da kyautatawa an gane ko yace to yace to fa ya waila man abghadahum kai ton wanda yake kiyayya da sahabbai ya waila ya kai ton sa aw sabbahum ko wanda ya zage su ko ba haka ba aw abghada ko ko ya kyamaci an gane ko aw sabba ba'dahum ko ya zage zage ya zage sashin su akwai wanda zai zage su duka akwai wanda zai mi zai zage sashin su kaga akwai matsala to in ka zage sashin su aka ka zage su duka ne tun duka Allah ya ce radiyallahu anhu ba sani ko mun fahimta ba yace wala siyama sayyidu sahaba ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam musamman ma shine la siyama sayyidu sahaba shine shugaban sahabbai wani ne shi ba'da rasuli bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairuhum mafificin su ko mafi alkhairin su wa afdaluhum mafificin su a'ani as-siddiqul akbar shine mai gaskiya mafi girma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma shine Abubakar Siddiq wal khalifatul a'zam khalifa mafi girma tunda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabta gare shi ba ba khilafa bace Ababakr bin Abi Quhafa radiyallahu anhu yace fa inna ta'ifata al makhdhula jama'a wadanda Allah ya hita bayan su shine al makhdhula min ar rafida na daga rafida in shi a suna kira rafida ya annahum yarfuduna imamata Abi Bakr wa Umar wa Uthman yace yu'aduna afdalu yu'aduna afdalu sahaba suna adawa da mafi darajar sahabbai wa yabghudunahum ko yubghidunahum suna kyamasu wa yasubbunahum kuma suna zagin su iyadan billahi min zalika yace Allah shi mun tsari da wannan yace wa hada yadullu ala anna uqulahum ma'kusa wannan yana nuna hankulan su sun sunkuye daga aksuna ba da mafi suke cewa sun kuyi ma'ana hankulan su sun juye wa qulubuhum mankusa zukatan su kuma su ma sun jirkici daga nakasuna sun tambade sun koma baya shine nakasa alintikas shine abin da ya koma baya ko ba ka nan bari yace fa aina haula min al-iman bil qur'an ina imanin waɗannan mutane ke da alkur'ani idh yasubbuna man radiyallahu anhum suna zagin waɗanda Allah ce ya yarda da su kai ka ce ka yarda da Allah kuma Allah ce ya yarda da mutum kuma ka ce a wannan mutumin ba mutumin kirki bane dan wuta ne Allah ce dan aljanna ne ka ce kuma kai dan wuta ne kuma Allah shi yayi aljanna kuma Allah shi ke sawa aljanna to ba mu sani ba ta ta kaza ai an zo kyama ko ta Allah za a yi ha ya san Allah sanin daidai ko abin da ba shi darga ce Allah ya ce aljanna za su shiga kuma ya ce ba su shiga aljanna ko nan duniya ina da gidana na cewa ne zai shiga gidana ka ce a'a kai kai bai bai shiga ai tabbata zan yi ma nauna ko naka dan adam dan adam ko dan adam da dan adam naune ko naka to balantana Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan akwai darga ko cikin BBC in kana ce suna bada labarai zai an ce mai kaya ya rantsi mara kaya ya rantsi ka ko san mara kaya shi ya karya haba shi yasa wannan aqida tana da muni kwarai da gaske shi yasa wannan ayar ne tsaya kanta saboda mu fahimci ta da kyau mu tsaya mu fahimci al'amura da kyau mun gane da kyau ko shi yasa Sheikh Rashid Rida akwai malami kasan Misra kira shi Rashid Rida an gane ko ya rayu mu cikin cikin mu'asiri duk da yake da su yana da tasirantuwa da mazhabar aqliya al-mazhab al-aqliya fi tafsir amma ba ko ina ba da yazo karkashin wannan aya yake cewa kamar in kana son ka ga kai mu dan shi kai mamakin aqidar shi'a yace cikin shi'anci akwai ilmul jarh wa ta'dil ko san ilmul jarh wa ta'dil malaman hadisi su ce wani ingantacce ne wani ingantacce ne wani mutum na gari ne wanda ba wani ba na gari bane ko ba ka bane ya ce to abin mamaki yan shi'a sun yadda da taskiya ta malamansu kawai kan bari in ka ta cikin ilmul hadith na yan shi'a duk da yake yan shi'a kala biyu na akwai al-ikhbariyun akwai al-usuliyun al-usuliyun su ne masu saukin ra'ayi cikin yan shi'a al-ikhbariyun su ne masu tsatsauran ra'ayi su ne da an saba musu suke cewa a kashe su yan al-usuliyun su ne masu karatun fiqh al-ikhbariyun su ne masu karatun labarai na shi'anci musamman hadisansu to su ne a masu tsanani kuma da cikin yan al'ikhbari yuminki ba cikin usul yuminki ba kuna ji da kyau ya ce sun yadda da malamansu na shi'a su ce wane adiri ne wane adiri ne a karɓi hadisinsa kuma sai a karɓa haka ne kuma haka ba duk da ke su yan ikhbari yuminki su yadda da wannan ba abinda duk malamin su yazo ya ce ko hadisi ya tabbata an ce wani kazzabun ne munafiq sai ce mu ba ruwan mu kawai mu mun ka ce a yarda a yarda haka ta shi shi a wajen suna kan kasa tsammanin irin na ahlus sunna na adiba ce a wani fulanun laysa bi bi adlin kaza kaza a su wajen su zaka ji da mufti ya zo ya ce a sai a ce mai ai cikin littafi kaza malamin shi'a na wani kaza ya ce wani ai munafiki na kazzabun ne kaza kaza ta ce dukun kare eh to ni na dauke wannan magana na ce a yadda sai a ce an yadda da wannan ilimin hadisi ne wannan tatsuniya ce ba to ka duba wai malaman su idan suka ce a yadda da mutum sai a ce ni sai a ce an yadda amma ha malaman su san gani ba ma ko su abin da ke cikin zuciyar mutum to amma shi Allah ya sa abin da ke cikin zuciya ya san abin da ya wuce ya san abin da ake yanzu ya san abin da zai zo gaba shi ya ba da taskiya ya ce wane nagari ne sai ka ce kai baka yadda ba ba nagari ba ne amma malaminka da bai san gaibi ba sai zo ce maka wane nagari ne kuma kai yadda akwai su kibu cikin wannan ko babu bambara mata yawa cikin wannan to kai bari mu karasa abin da ibnu kathir ya ce ibnu kathir ya ce wa amma ahli sunna wa amma ahli sunna amma ahli sunna fa innahum kamar ibnu kathir ya kawo wannan afarkin ne fa innahum yataraddawna suna neman yarda Allah suna neman musu yarda Allah amman radiyallahu anhum ga wanda Allah ya yarda shi tunda Allah ya ce radiyallahu anhum sai mu ce radiyallahu anhum ko ba haka nan bane wa yasubbuna man sabbahu Allah wa rasuluhu suna zagin wanda Allah ya zage shi nan ma'ana suna zargi ba a ce Allah yana zagi ina fatan furce ni ba a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagi ma'ana waɗanda Allah ya nuna mutane ne ba na gari ba mu ma sai mu ce mutane ne ba na gari ba dan kaka ce nan Allah yayi zagi kasan wani ne ce ce katika ji ibn kasir ya ce wai sallallahu alaihi a ba Allah na nufi Allah na zaki ba Allah na nuna wani ba na gari bane an gane ko asalin kalmar wa yazmuna man zamma Allah wa rasuluhu tana yiwa kuma ko ibn kasir yayi kuskure ai ibn kasir dan adam ne mu aqida mu ta ahli sunna ba mu ce ma'sumi bane ko ba kana bane wa yuwaluna man yuwali Allah ahli sunna suna daukan mutum dan uwansu na addini su yi aqidatul wala wal bara'u da shi man yuwalillaha wanda Allah ya yarda da cewa mutum ne nagari waliyin Allah ne wa yu'aduna suna adawa man yu'adillaha da wanda yake adawa da Allah yace wa hum muttabi'una su ahli sunna suna bin salafus salih in asar ya inganta aya ta alkur'ani gata hadisi ya zo karara ya inganta ga ma'anar shi ta fito a fili muttabi'una biya suke yi la mubtadi'una ahli sunna ba sa yin bid'a su kirkiro da musu kara cikin addini sai dai mas'alar da babu hukunci kanta a dauko ka'idodi na shari'a ayi istinbatin wannan mas'ala yace wa yaqtaduna suna koyi da magabata wala yabtaduna na mara wala yabtadiuna ne alhamza ce yabtaduna daga badani wala yabtaduna ma'ana ba sa farawa wala yabtadiuna ne ba sa farawa nan da alhamza ne na biyu wali hadha hum hizbullahi shi yasa ake kira ahli sunna sune hizbullah ba wadancan eh hizbullahi ba na kasar na kasar na kasar abin nan laban liban wanda sun samu kansu hezbollah ya ai kahin su su zo a duniya ai akwai hezbollah ulaika hezbollah ala inna hezbollah to Allah ce la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu to su kuma waɗannan suna kiyayya ne da wanda Allah yake su to ya ga samu kansu hezbollah alhali sahabbai Allah ce radiyallahu anhum kaga Allah ya yarda da su ku ko yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu su kuma suna ba kaunar wanda Allah yake kauna suke yi ba su suna kin wanda Allah yake ki ya zaki sa kuka suna hizbullah wannan bai yi ba ya kamata a dawo akan wannan bata wali hada hum hizbullah almuflihun wa ibaduhu almu'minun kuma su ne bayan Allah almu'minuna mu'minai na gaskiya wannan a cikin tafsirin ibnu kathir kenan ana fara nuna bin lokaci yayi zan kawo maganar magabaci guda uku daga nan sai mu dakanta mu karanta aya waccan duk da yake sai mun sake dawowa karkashin wannan aya daga cikin maganganun magabata akwai imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a ba ga nan duk da imamu ahmad ya zo da karshe daga cikin malamai amma bai sa ake cewa imamu ahli sunna saboda lokacin da ya musunna tsaye a bagdad ba wanda ya masa tsaye a wannan lokaci an kawo fitnatu khalqil qur'an an yi da kasa an yi bugun shi sai sai ya suma ina fata an fahimci kuma ya tsaya ba gaskiya wasu ka ce kai ma kai taqiya yace to in duk malamai sun kai taqiya ya za a yi addini ya tsaya da za su malamai sun ce to kai kai ka san ka san wadancan wawaye na wai sai su ce su faɗi addini karara mutane ake gaya ma gaskiya to dai bari dai a dan yi musu ɗan kwaskwari ba kuma a dan amshi na kayan ne an ki faɗin an ki barin ba a faɗa musu gaskiya su adda taska arzikin sammai da kasai da za a ce ba za a gaya musu gaskiya ba a'a za a mutunta mutum ba shi ne in ban gaya ma gaskiya ba in ci mutuncinka ba dole ba sai na kira sunanka ba dole ba sai na ma taratsi ba dole ba sai na ma renin wayo amma ga usulubin da Allah ce in gaya maka fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha amma ba a ce koyi gaskiya ba kuma idan muka fara tattaunawa da kai kan nuna zaka fita kai girman kai to sannan sai in nuna maka kai ba kowa bane kaga fir'auna ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun shi ko wancan ce wai in kuntum ta'qiluna kaga da ce mai mahaukaci na shi ko bai iya rama kai sai sai ce in kuna da hankali ashe ba su da hankali don su gane Allah in mutum aka yi masa aka bi a hankali aka bi a hankali aka nuna mai gaskiya aka ba shi matsayinsa na mai mulki aka ba shi matsayinsa na mai kuɗi aka ba shi matsayinsa na babba aka nuna mai ga abin da Allah ce ce a shi bai yadda ba sai ya yadda ke so to sai ka jaye ka bashi baya amma in yace kuma sai ka bi shi kai akan son ran shi to me amfani rayuwarka a mutu a huta a mutu a huta ba da ka bi dan adam ka kai ka shiga wutar jahannama ba ka bari a mutu ka kai lahira ka shiga aljanna قال الإمام أحمد إمام أحمد يتي إذا رأيت الرجل idan ka ga mutum ya zukuru ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi su'in yana ambatar wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mummunan magana fattahimhu alal islam ka tuhumci musuluncinsa sannan abu zur'atul razi yace idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ka ga wani mutum yantaqisu yana kokarin suka ma'ana yantaqisu kuma yana kokarin rage su ma'ana ya kayar musu da daraja ya soke su yace to fa'lam annahu zindiq ka san zindiki ne kalma ta zindiki tana nufin mutum da bai da addini kuma wani lokaci ana nufin kafiri munafiki yace wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indana haqqun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wal qur'anu haqqun kuma qur'ani gaskiya ne wa inna ma adda ilaina al qur'ana was sunana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadanda ta hanyar su muka samu al qur'ani har aka rubuta shi aka ruwaito sanadin shi da kira'o'in shi kuma suka ruwaito mana sunna har aka ruwaito mana ita ta kawo gare mu su ne sahabbai ko ba kana bane yace to wa inna ma yuriduna an yujarrihu shuhudana su ɗan shi'a suna son su yi tajrihi su yi suka zuwa ga masu yi mana shaida domin wanda ya kawo mana qur'ani an ce ba a yarda da shi ba wanda ya kawo hadisai an ce mutum uku ne kawai abu su yi da ba cikin sahabbai ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai to kuma ga hadisai ga sunan to ya an ce duk waɗanda mutane ba musulmai bane me za a yi kaga qur'anin ba za a yi da shi ba tunda wanda ya kawo shi ba na gari bane kana yadda da labarin mutumin da ba na gari ba sannan kuma hadisan ba za a yi ba ba za a yadda da su ba kenan an rushe alqur'ani an rushe ni an rushe sunna yace wal jarhu bihim aula su suka fi cancanta a yi suka gare su yan shi'a ba sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hum zanadika su yan shi'an nan zanadika za mu zo mu yi bayani kan yadda ake yin hukunci a kansu akwai wanda shi an cuce shi ne bai masa abin da ake yi ba an dai ce mai son ahalul baitina amma bai san hakikanin aqidar ba wannan amruhu ila Allah wanda ya san kuma aqidar ba ta da kyau an boye waɗansu abubuwa amma an ja shi saboda wani abin duniya ya zo kafirtar da sahabbai ya zage su ya ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta jira wannan tun da duniya san hukuncin sa shi ba musulmi bane mun ji wannan da kyau sai abu na karshe sai magana ta Imam Malik imamu darul hijra kuma imamu malik malamin imamu shafi'i na ya karantar da imamu shafi'i imamu shafi'i shi ko ya karantar da imamu ahmad bin hanbal amma wata riwaya ta ta cewa imamu malik ya karatu ga abu hanifa wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane kenan waɗannan malaman guda uku a takaice sun yi karatu ga juna ina fata an fice ni imamu shafi'i ya yi karatu ga imamu malik imamu ahmad bin hanbal ɗalibin imamu shafi'i ne ya yi karatu a hannunsa mun ji wannan da kyau to mi imamu malik ya ce yace imamu malik bin anas yace inna ma haula'i aqwam su yan shi'a waɗansu mutane ne aradul qadha fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun yi niyyar su soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda farisawa mutanen furs mutanen yankin Iran da ake cewa farisawa ba larabawa bane mutane suna sa tsammanin larabawa ne asalin addinin su bautar wuta da kuma bautar rana musulunci ya zo aka yaƙe su aka tankura su aka sa cikin addinin musulunci to akwai wanda yana son ya bata addinin musulunci amma ya shiga ba don son ransa ba muna fahimta to kenan yanzu sun yadda sun shiga musulunci wasu daga cikin su wasu kuma musulmi ne na gaskiya sai suka kirkiro waɗansu mazhabobi da za su bata addini daga ciki ya ce to aradul qadha fi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yumakkinuhum dalika ba su iya ba domin da ka soki annabi sai a ce kai kafiri ne ko ba ka bane in ka ce addinin musulunci kaje ka soki annabi muna da kai kafiri ne ko in ji maka sakotanci kafirin Allah ina fata an fahimce ni ya ce to falam yuwakkiluhum dhalika wannan bai yi ba faqadahu fi ashabihi sai suka yi suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yuqalu rajulu su'in karshe za a ce mutumin banza ne domin bi walau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin kuma kana bari da ya kasance mutum nagari da sabon shi zama mutane nagari domin mutum yana abokantaka ne da mutum nagari eh ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا عن المرء لا تسال وابصر قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي اذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الارض فترضى مع الرب اما سياتي ما تشتاي زنا تو ان كتبت ما الله تعالى زنا دوك تشتاي girmama shi ko na kanta shi kai shi ai kowannan abin a ce wai da gaske na ba a ce ka yada kai kanka ka san ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba balantana Allah ya saukar da ayoyi yace ba ai abin ba kuma kace an yi subhanallah wannan wace irin akida ce magana ta karshe sai ta Abu Nu'aym Abu Nu'aym a cikin littafin sa tathbitul imama wa tartibul khilafa tathbitul imama wa tartibul khilafa a tabbatar da imama gaskiya ce amma kuma a yi tartibin khilafa ya ce fala tattabi hafawati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kakka ce za ka bi diddigin hafawat jam'i na hafwa tuntuɓe ko kurakurran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalalihim da kurakurran su ويحفظ ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب كتير ذاك كياي ابين da suka yi a lokacin da suka yi hushi wal mawjada da lokacin da sun ka samu kyamar juna wannan ana samun shi ga kowa annabi Musa da yayi hushi magana Allah ya jifa da ita ko jahili an kace ya dauki Qur'ani ko magana Allah ya jifa da ita ya zaka gani annabi musa na da cin ulul azumi na rusul amma da ya yi hushi sai ya ɗauki allunan attaura da ya karɓo ya jiwa musu amma hushin don wayi shi don allah kuma hushin ya yi tsanani allah bai kama shi ba kuma allah na ya faɗa ko ɗan ƙur'aniyun sai ya yi da wannan walan ma raja a musa ila qaumihi ghadban asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yatubuhu ilayhi alqal alwaha alwaha at-taurah amma Allah ce walan ma sakata an musal ghadabu akhadha al-alwah kai kai Allah sanin hukunci ne to dan haka abin da ya faru su yan adam ne suna iya su yi hushi shi yasa in mutum yayi hushi ko ta magana kaka kama shi da ita saboda wannan lokacin bai da controlling yace to halal ghadabi wal mawjada a lokacin da sun kai yace to duk wanda ya kama wannan hanya yace babu mai kama wannan hanya illa maftunal qalbi fi dinihi sai wanda an fitine shi da addininsa in kaga mutum na neman kurakuran sahabbai da abokan da sun faɗa cikin kaza dama kuma neman kuskuren mutane mummunar ɗabi'a ce kaji hariri yace cikin muqama wa tatabbu'ul atharat yudhidul mawaddat neman kurakuran mutane yana sawa kowane ne kake mu'amala da shi wallahi sai kun bata yace wa tatallubul ma'ayibi shar wa tatallubul masalibi sharrul ma'ayibi neman kurakuran mutane da aibin su yana daga cikin mafi munin ɗabi'o'i kaga dan shi'a a cikin adam ba ka da kyau a cikin hadisai ka tashi aiki a cikin qur'ani ka tashi aiki shi an ci bai da kyau wallahi yalla wannan ayi mun faɗi rabin abin da ya kamata mu faɗa akan Sheikh Muhammad Al-Amin Shaqiqi rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin yace da Allah ce ihdinas siratal mustaqim sace mi siratal ladina an'amta alaihim waɗanda Allah ya ni'ima akan su yace Allah ya faɗe su a cikin suratul nisa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqina was shuhada sayyidina Abubakar yana daga cikin shuhada yana daga cikin waɗanda Allah ya ce a nemi shiriya Allah shi maka ni'ima akan hanyar su yace to kenan wannan yake nuna cewa wannan bawan Allah ya tantance da khalifa musulmi tunda Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim kace siratal ladina an'amta alaihim to kuma shi shi cikin alladina an'ama Allahu alaihim wasiddiqina washuhada wasalihin amma kai dan shi a sai ka zo kai matsalar ka ba wanda yadda da kai duniya hatta da matar ka ba ta yadda da kai Allah kuma ya yarda da su su wadanda to kaga ai kai na kamata ka nemi da kai ka gyara ka samu aljanna alaramma lokaci ya riga ya kare ko za ka karanta ayar ne kuma ya karanta ayar mu samu ladan harufan da masu yawa min man haulakum
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون ثم يردون إلى عذاب عظيم
abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh